بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مغلاق الوجود من كنز الأماء بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقع في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وقيد البحيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وأعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف عام لم تكمت لعبادتهم أو قدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وعشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الدائفة الصوفية الأحمدية التجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فيدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القربانية والجامعية والقوسية والبرزخية شيخ الإسلام برهام يس صاحب الفيدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أنتزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية أما بعد لقد طلع الهلال هلال طه فيا بشرى وواها ثم واها أهنئه أبجله وحتم على الشعراء كذا أهباب داها ربيع فيه مولد من تسامى على الأكوان وهيبه تباها فنور كون الأكوان منه فهو أصل لذا أمسى أباها لذا حق الهناء لبنت وهب متى هملت به نالت مناها متى هملت به رسل أتتها تبشرها وكم ملك أتاها كذا برهام نجل الهاج هذا يهنئها خصوصا لو رآها بمولده أرجي كل خير وأشرب ما أسر بل مياها بمولده أرجي نيل فتح أسير به لأقراني زكاها صلاة الله يتبعها سلام على آل وصحب بعد داها حق قدره ومقداره العظيم آه يوانا مسلمي ما سورارمو maza da mata ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu zadakumullahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya alhamdulillah idan ba ku manta ba muna zantawa da ku akan sha'anin girman soyayya da kuma mahimmancinta a baya dama mun gaya muku taron maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa ne guda biyar kana iya takaita su ka rage su koma guda uku ashukru wal mahabbatu wa zikra godiya soyayya tunatarwa ashukru huwa muqabalatun nimati bid'ati dunal ma'siyati wato abinda ake cewa godiya shine ka fuskanci ni'imar da Allah ta'ala ya yi maka ta hanyar biyayya gare shi ba ta hanyar sabansa ba duk ni'imar da Allah ta'ala ya baka to idan ka ce alhamdulillah ka yabe shi ne amma idan ka sarrafa wannan ni'imar cikin da'arsa to ka gode mishi ne idan dukiya Allah ta'ala ya baka ka taimaki talakawa da gajiyayyu da marayu da gwagware idan karfi Allah ya baka to ka hana zalunci idan mulki Allah ya baka to ka yi adalci to idan ilimi Allah ya baka ka daina zagin jama'a kana musu habaici ka shiryar da su zuwa ga Allah to idan jama'a Allah ya baka to ka shiryar da su ya zuwa ga biyayya ga Allah da manzansa wannan shine godiya duk abin da aka san saban Allah ne to a kiyaye aikata shi a wurin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da habaici da zagin mutane a bar wannan gaba ɗaya a wurin maulidi a yawaita karatun alkur'ani mai girma a yawaita salati ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallama a yawaita yabo gare shi a yawaita sadaka ai ta raban abinci ai ta raban abin sha ai ta raba kuɗi ai ta raba kaya akwai sharifai akwai almajirai akwai gajiyayyu akwai malamai akwai limamai akwai waliyai ai ta rabo ai ta rabo ai ta rabo gwargwadon karfin me yi to waɗannan abubuwa da muka faɗa sun tattaro nau'o'in godiya ne guda uku domin godiya kamar yadda muka gaya muku a baya godiya ta kasu kaso uku ne shukurul lisani shukurul arkani shukurul janani godiyan harshe godiyan gabbai godiyan zuciya godiyan harshe shine ka zantar da nemar da Allah ya maka da bakinka wa amma bi ni'mat rabbika fa haddis duk ni'imar da Allah ta'ala ya ni'imta ka da ita ka zantar da ita ya zo a hadisi at-tahaddusu bi ni'matillahi shukrun zantar da nimar Allah godiya ce wa tarkuha kufrun barin zantar da nimar da Allah ya maka butulci ne shi kuma Allah ya ce wala yarda li ibadihi kufru bai yadda bayinsa su butulce masa ba masoya Allah da manzansa da yawa amma masu godewa Allah da manzansa kaɗan ne masoya kam da yawa amma masu godiya yan kaɗan ne me dalili Allah ne ce wa qalilun min ibadiyash shakur kaɗan ne daga cikin bayina masu gode min Allah ka samu daga cikin 'yan kaɗan ɗin da ke gode maka. Ubangiji yana cewa wash kuruli wala takfurun ku gode mini kada ku butulce mini. Ya zo a hadisul kursi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka ta'ala ya ce abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraytu ni'mata ala yadayhi bawana baka gode mini ba matukar baka gode wanda na gudanar da ni'ima ta biyo ta hannunsa zuwa wurinka ba. kaga ashe dole mu gode wa iyayenmu mu gode wa mahaifiyanmu mu gode wa mahaifinmu mu gode wa malamanmu mu gode wa shehannanmu mu gode wa ko kasuwanci wani ya koya maka har ka samu ci gaba a ciki ka gode ma wanda ya koya maka wannan kasuwanci ballantana wanda shine sababin ijadi da imdadi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam godiya ga annabi dole ne to wannan ɗaya ne daga cikin ayyukan maulidi godiya dinnan abu na biyu wanda maulidi ya kunsa shine soyayya soyayya ita ce asalin tushen imani wala imani liman la mahabbata lahu babu imani ga wanda bai da soyayya an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mal iman wai menene imani sai ya ce an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ila al-abd mimma siwahuma imani shine Allah da manzansa ya kasance mafi soyuwa a zuciyar bawa daga duk abin da ba su ba ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ya rasulullahi ka gaya musu in har kun ce kuna san Allah to ku bi ni sai Allah iso ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahabbani faqad ahabba Allah wa man ata'ani faqad ata Allah duk wanda iso ni hakika Allah ya so duk wanda ya bi ni hakika Allah ya bi to saboda haka yan uwana musulmi maza da mata mi kokari mu so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sosai kuma mu bi shi mu sallama masa kai da ƙafa mu so shi mu so shi mu so shi ko ma samu mu shiga cikin zirin waɗanda manzalla ya bada labarinsu ga sahabbansa cewa za su zo ƙarshen zamani waɗannan jama'a wato su suka fi kowa tsananin ƙaunar shi yana cewa min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di wa lam yarawni yawaddu ahadum law ra'ani bi ahli wa malihi waɗanda suka fi tsananin ƙaunata a cikin al'ummata su ne waɗansu jama'a waɗansu mutane da za su zo bayana ba su ganni ba amma suna kwaɗayin da a ce za su ba da iyalansu da dukiyoyinsu don su ganni sau ɗaya za su ba da iyalansu duka za su ba da dukiyarsu duka don su ganni sau ɗaya to Allah ya sa muna daga cikin waɗannan to yan uwa wannan soyayya ita ne aikin maulidi na biyu aikin maulidi na uku shine tunatarwa a tunatar da bayi haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda aka haife shi da zamanin da aka haife shi da iyayensa mahaifinsa da mahaifiyarsa tasowarsa annabtarsa manzancinsa hijirarsa jihadinsa isra'insa mirajinsa sifofinsa na halitta kyawawa sifofinsa na ɗabi'a kyawawa dalili ubangiji tabaraka ta'ala shine yace wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar domin cewa tunatarwa tana amfanar da muminai sannan yana cewa inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun hakika a cikin taron maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai rahama kuma akwai tunatarwa da gargadi ga mutanen da suka ba da gaskiya da Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam wato a cikin alkur'ani akwai rahama akwai kuma tunatarwa saboda haka taron maulidin manzon Allah sallallahu alaihi ba abin da ake sai karatun alkur'ani sai kuma tunatarwa din bayan tunatar da muminai da ake yi manya da yara maza da mata sannan kuma taron maulidi wata makaranta ce ta koyar da ƙananan yara ƙaunar annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama domin kuwa idan muka kalli zamanin nan da kyau muka kalli yadda yahudawa suke son cin zarafin addininmu suke son cin zarafin annabinmu sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya dace gare mu kamar mu ware lokaci mu rika karantar da 'ya'yanmu su san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda boko da suke yi in ba su san darajarsa ba wata rana fa ba su dauke shi bakin komai ba za ka ga mutum musulmi ne sunansa abdullahi ko abdulrahman ko abdulmalik ko abdulrahim amma baya ganin kiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata saboda shi bai san annabi yana da wata daraja ba shi kawai abin da ya sani ya zo da addini kawai ya tafi saboda haka dole ne a rika karantar da yara ƙanana suna zuwa boko a gida kuma ana tuhumar su ana bibiyar su domin makircin yahudawa ya fi karfin tunani da hankali Allah shi kadai ne zai iya maganin su saboda haka dole ne a dinga yin taron maulidi a dinga tuna mutane har ma yara ƙanana da samari da 'yan mata su saba su ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam da girma da muhimmanci domin yana faɗa a hadisi yana cewa addibu auladakum ala salasi kisali hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil qur'ani ku ladabtar da ƴaƴayenku a bisa ɗabi'u guda uku na farko san annabinku sallallahu alaihi wasallam ku koya musu san annabinku na biyu san iyalan gidansa ku koyar da su soyayyar sharifai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na uku shine karatun alkurani amma yanzu mafi yawancin mu yan uwa musulmi mun fi damuwa da yaro ya taso a ce ya haddace alkurani yaro ya haddace alkurani amma bai san kimar ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam bai san kimar iyalan gidansa ba to me aka yi kenan saboda kai yana da kyau mu fara da tsarin da annabi ya nuna mana mu yi mu fara dasa musu kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin zuciyarsu idan ka fita waje ka siyo sweet ko chocolate ko biskit in yaro ya to ya tare ka sai ka ce to kaga na siyo biskit amma ba zan baka ba sai ka gaya min ya ma sunan baban manzo Allah in yayi yayi yayi yayi da kyar ya sha wuya bai gane ba ka gaya mai sannan sai ka bashi to zai yi kokari ya ga ya haddace dan gobe ya samu daman samun biskit to a haka a haka sai ka karantar da shi abubuwa da yawa zai san mahaifinsa zai san mahaifiyarsa zai san matan annabi sallallahu alaihi wasallam zai san iyalan gidansa zai san 'ya'yansa zai san sahabbansa da sauran abubuwan zai san inda aka haife shi zai san kuma inda ya wafati to irin waɗannan abubuwa kar a rena su a dinga koyawa yara ƙanana ƙanana duk sanda aka kuma yaro ya ƙware to sai a sai mai wani abu wanda zai ji daɗi zai ƙara ɗaukar abin da mahimmanci to bayan an koyar da yaro san annabi sallallahu alaihi wasallama an koyar da shi san iyalan gidansa to sannan sai a koya mai karatun alkur'ani to shine zaka karatun ya samu wurin zama ya yi amfani yadda ake so wannan soyayya wadda ake danganta ta zuwa ga Allah da manzansa shine addinin mutanen Allah makusanta mutanen Allah makusanta ba su da addinin da ya kai san Allah da manzansa har sultanul ashiki na ibnul farid yana cewa an mazhabi fil hubbi maliya mazhabu wa in miltu yawman anhu faraktu millati yace ban da wata hanya ban da wata mazhaba ban da wata matafiya idan ka raba ni da mazhabata a cikin soyayyar Allah da manzansa idan ko na karkata daidai da rana ɗaya daga barin ƙaunar Allah da manzansa to na tabbatar na bar addini baki ɗayan shi saboda yan uwa san Allah da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine asalin tushen imani hakika a jiya mun gaya muku cewa soyayya wani fanni ne daga cikin fannonin hauka yana daga cikin sunayen soyayya ma aljununu hauka wato ma'anan jununu shine soyayyar da take lullube hankali ta rufe idanuwa ta toshe kunne sai ka ga masoyi ya zama baya iya bambance tsakanin abin da zai amfani shi da abin da zai cuce shi shi dai masoyinsa kawai da yawan mutane mazanmu da matanmu muna kaiwa wannan makamu za ga mutum soyayya ta makantar da shi ta kurumtar da shi ta haukata shi amma soyayya ta kuɗi wani soyayya ta makantar da shi ta haukata shi ta kurumta shi amma soyayyar ta neman mulki wani kuma soyayya ta rikita shi ta makanta shi ta kurumta shi amma soyayyar ta mata duk mutumin da son kuɗi ya haukata shi ya makanta shi ya kurumtar da shi to limaminsa shine ƙaruna duk mutumin da son mulki ya haukata shi ya makantar da shi ya kurumtar da shi limaminsa shine fir'auna duk mutumin da son mata ya haukata shi ya makanta shi ya kurumtar da shi limaminsa shine majnunu laila wanda aka tambaye shi wata rana aka ce masa hal ra'aita a hasana minha wai kai ga mata nan kala kala ka tsaya sai guda ɗaya kai baka ga wadda tafi ta kyau bane yace hal fil wujudi shay'un siwaha wai dama a cikin halitta gaba ɗaya akwai wani abu ba ita ba shi a wurinsa duk duniya ba komai sai laila kaga wannan ai hauka ne ba baban shi ba baban shi ba kowa ba yan uwansa ba danginsa to abin da kai ake so kai wa annabi kenan ka ɗauka duk duniya ba kowa sai shi to sannan lokacin da ya taraki ya wuce wannan makamin aka ce masa wai shin kana son laila ko ya ce a ba na son aka ce saboda me ya ce saboda soyayya wata kafa ce da take sada zumunci tsakanin mutum biyu to wannan kafar ta toshe daga yau ni ne laila laila ita ce ni wannan shine makamin kuntiya a soyayya an ka jana kuntiya to wannan makamin shine makamin kuntiya to karka bari ga wani masoyin mace har ya kai wurin amma kai masoyin annabi baka kai wurin ba har ta kai yana jin babu shi sai laila shine zaka ji ubangiji ya ce fa za a hababtuhu kuntuhu idan na so bawa sai in zama shi a wannan makamin ne zaka shi Ibrahim radiyallahu anhu yana cewa qad istawjaba shannara wal ara wal maqta fatan rama faslal wasli aw hawalal batta fa inni man ahwa wa haqqi sifatihi bi ragmi hasudin aw munawil lana batta qad hababtuhu hatta arani kuntuhu wa rabbi lam yakhluq makanan wala waqata عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والهب ألا قد استوجب الشنار والأرى والمقتى أتن رم فصل الوسل أو هول البتة فإني من أوى وهك صفاته برقم حسود أو مناول لنا بتا أن أبوته حتى أراني كنته وربي لم يخلق مكانا ولا وقتا فجاورت داها آمد البدر ناصري وهاوره شئيري وجاورني بيتا فداني مهيئه هباني ساله فمن على سر المصطفى أكثر السمتا ألا وإني موصول وآمد آئد إلي قبيل الكون والكون ما شتى وإني موصول وآمد آئد إلي قبيل الكون والكون ما شتى عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب أمروا الوقت والبيت لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ƙara mana soyayyarsa Allah ya ƙara mana soyayyar iyalan gidansa Allah ya ƙara mana soyayyar sahabbansa Allah ya ƙara mana san duk wanda yake son shi yan uwa a jiya mun gaya muku girman kadarin soyayya saboda girman darajarta har muka ce muku wato tana da sunaye da yawa larabawa suna cewa wai kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma yawan sunaye yana shiryar da kai a bisa ka gane cewa mai sunayen yana da girma kwarai wato daga cikin sunayen soyayya akwai almahabbatu soyayya idan ka karanta haruffanta za ka ga guda hudu ne almahabbatu almimu walha'u walba'u walha'u wato wannan mimun din na farko ma'anan shi almamatu mutuwa farkon soyayya mutuwa ne ha'un ɗin nan na biyu ma'anan shi alhayatu rayuwa ba'un ɗin nan na uku ma'anan shi albala'u masifa da bala'i da tashin hankali ha'un ɗin nan na ƙarshe ma'anan shi alhana'u farin ciki da murna saboda haka yan uwa musulmi mu sani farkon soyayya mutuwa ne tsakiyar soyayya rayuwa da bala'i za ka rayu kuma za ka haɗu da bala'i ƙarshen soyayya shine farin ciki da murna shi yasa mawaki ke cewa ruhul mahabbati marmuzuha yubashshiruna bi bulugil muna famimul mamati wa haul haya wa ba'ul bala'i wa haul hana harfan soyayya suna yi mana ishara ne suna mana bishara da cewa za mu riski abin da muke fata muke guri mimun ɗin farko ma'anan shi almamatu ha'un na biyu ma'anan shi alhayatu ba'un na uku ma'anan shi albala'u ha'un na hudu ma'anan shi alhana'u wato mutuwa rayuwa bala'i farin ciki idan kuma ka rage adadin haruffan kamar da shi alhubbu sai koma harafi biyu alha'u walba'u ma'anan shi ma'anan ha'un alhatfu ma'anan ba'un albala'u alha'u alhatfu alba'u albala'u shine alhubbu wato halaka da bala'i shine so halaka da bala'i shine so shine jiya muka faɗa a yarenmu na hausa mu ma harafi biyu ne alhubbu harafi biyu ne hubbu alha'u wal ba'u alhatfu wal bala'u halaka da bala'i a hausa so harafi biyu ne sinun wawun sakarai wawa saboda ɗan uwana musulmi da ka zama sakaran zainabu ko wawan talatu ai gara ka zama sakaran manzan allah sakaran Muhammadu wawan Ahmadu sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma babu wani ɗaya daga cikin mutane fa da ya kubuta daga harufan nan guda biyu alhatfu wal bala'u halaka da bala'i na soyayyan nan imma dai ya halaka a cikin son kuɗi imma ya halaka a cikin son mulki imma ya halaka a cikin son mata imma kuma in Allah ya masa muwafaka ya halaka a cikin san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama farin ciki ya tabbata ga dukkan wanda halakarsa da bala'insa ta kasance a cikin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama maulan shi Ibrahim Allah ya kara mar yadda yana cewa ariktu wa ma bi shauqu jaida a dilfatan kudallija saqin fi kamali baha'i wala shaqani rayyad da maliji sajiyan lahaddarhu kalbar guzi baina mala'i ara kulla insanin buli bi mahabbatin wa kullun walailahu wa daha bala'i shehu radiyallahu anhu yace ni ina ganin kowane mutum mace da namiji Allah ya jarabce shi da soyayya dole ne kawai kai namiji ne ke mace ne dole sai kun yi soyayya saboda haka kowa yana da laila wani kuɗi ne lailarsa wani mulki ne lailarsa wani mata ne lailarsa amma ni waɗaha bala'i annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta shine bala'in da aka jarabce da shi kowa akwai irin soyayyar da ake jaraba shi da ita wadda za ta zame mai halaka da bala'i amma ni da annabi aka jarabce ni sallallahu alaihi wa alihi wasallam لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هلا أعني على التحيان والبرهاء حبيب إلهي ملجأ الكرماء أعني على التحيان والبرهاء حبيب إلهي ملجأ الكرماء هرقت وما بي شوق جيداء الفتن هدى لي جساق في كمالي بهائي ولا شاقني ريان دمالي جساجيا لها الطرف كالبروغ بين ملائم أرى كل إنسان بلي بمحبة فكل وليله وداها بلائي هبيت أراء النجم شوقا وجيرتي نيام ونار الشوق بين هشائي وما شاقني مي ولا رب أرضتي فشوقي لزرق العين وهي منائي إلى آمد أبهل وراء أجود الورى وليس يدانا في كمالي وفائي لا آمد أبهل وراء أجود الورى وليس يدانا في كمالي وفائي أجل الورى قدرا وسهرا وأنصرا وأكرام من يألو أنانا سمائي أميني إله الأرش مركز سره وقد فاد منه العلم للعلماء أبي القاسم الماهي الدلالي محمد أبي القاسم الماهي دلالي محمد أبو القاسم الماهي دلالي محمد وخير معد مخر الكبراء لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda haka yan uwa musulmi maza da mata idan muka fahimci cewa kowane mutum yana da abin so a cikin wannan abin son naka a nan ne halakarka da bala'inka a nan take to sai mu kokari mu tattara soyayyar mu gaba daya mu danka ta a hannun manzo Allah sallallahu alaihi sallama dan ko shehu yana cewa saradai fuhu wahanan wa kittu li hubbihi adiru ishtiyakan wal garamu bala'i wa kullun walailahu wa barhamu muftalan bi ahmad khairin nasi aini baha'i wai baƙon tunani na ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarce ni da daddare wani baƙo ne na tunani daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tsakar dare ya ziyarce ni muka yi fira saboda tsananin soyayya sai da na kusa in tashi sama saboda kauna kai begen annabi bala'i ne in ji shi begen annabi bala'i ne wa kullum wa lailahu kuma kowa da ka sani yana da laila wadda take shigar da shi wannan bala'i amma na gode Allah da ni bala'in da nake shiga a cikin kaunar annabi ne wa barhamu mubtalan kaga shi barhama abdullahi abin jarabawa ne bi ahmad khairin nasi an jarabce shi da annabi ahmad bushra isa fiyayyen mutane aini baha'i hakika kwarjinin halarar ubangiji yan uwa har yau dai muna magana akan soyayya soyayya ma'ananta makanta zuciya daga barin ganin wani masoyi zuciyarka ta makance ta kurumce ta bebance daga kallon ko sauraren wani masoyinka sannan kuma ka kurumce ka bebance daga sauraren masu zarginka a cikin ƙaunan masoyinka in ka ga kana kula masu zaginka ko kana kula masu zarginka akan abin da ka sa gaba na soyayya to soyayya bata huda ka ba idan ta huda ka ba ka gane ma me suke cewa ba soyayyar Allah da annabi ba soyayyar budurwa ma idan ta ratsa ka za ka yi wa iyayenka rashin kunya babanka zai ce ka rabu da ita ka ringa murgina kai kana zumbara baki kana layin ba kai ta bai wala rijiya in ba ita ba za ka hau kwalta tirela ta hau cikinka kai ta surutai kuma baka damu ba alhali kuma da kai mai ladabi ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbuka shay'a yu'mi wa yusimmu soyayyaka ga wani abu yana makantar da kai ya kurumtar da kai saboda haka idan mutum yana cikin soyayya makaho yake zama sai ya daina ganin girman masu girma in dai ba za su bashi wannan abin da yake so ba sai ya daina sauraron masu daraja in dai ba za su bashi wannan abin da yake so ba shi yasa shehu radiyallahu anhu ke cewa la in saddani an qabri ahmada sarbahu wa ma saddani an shauqi hiddara farsahu wa ma saddani an zikrihi azlu azlin faqad zadani taskara dahal muwabbihu lisani wa qalbi dahra ذكر محمد ومن حاله هالي مدى الدهر يشمخ عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقنا إلى الذكر والهب وإن صدني عن قبر آمد سره فما صدني عن شوقه الدار فرسه وما صدني عن ذكره أذل أزل فقد زادني تذكار الله الموبه لساني وقلبي الدهر ذكر محمد ومن هاله هالي مدى الدار يجمه فإن قرين المرء حقا حبيبه ولو كان بؤد بين زين فيفصح وإن إلى الخلق أدرج حبه ألا بخير الخلق يا من يوبه وإن إله الخلق أدرجه به ألا بخير الخلق يا من يوبه كذا لا الهديك لا ربه وتذكره تذكاره ومزره فمن بايع المختار فهو مبايع لرب إله الأرش ذلك أشمه كفني وداد الكتم داها محمد مودته إني من الثم أرسه ورتبة كل المادهين قصيرة أن إدراك ما إني فسبقي يرسه فبيني وبين المادهين صرابه وؤور فما جيبت لمده سربه فشئري أوصاف الأمين وإنها أديمتكم فهو آمد يسره صلاة وتسليم على أحمد وآل وصحب مثل ديب يدمخ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله
صلى الله عليه وآله وسلم shi radiyallahu anhu ya ce wallahi da a ce ƙungurmin daji zai tare ni ziyarar kabarin annabi ahmadu bushra isa to ka sani cewa milamilai ba za su iya tare ni daga barin ƙaunarsa ba matuƙar zamani sannan zargin mai zargi da ɓatancinsa ba zai iya tare ni ba daga barin ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai bari ma in gaya maka wato mai kyara da mai zargi ni kullum ƙara mun yawan ambatan annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta suke yi kaga harshe na kaga zuciyata matuƙar zamani cike suke da ambatan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk wanda halinsa ya zama irin halina shi ma ya zama maganarsa annabi tunaninsa annabi matuƙar zamani sai ya ɗaukaka a cikin abokansa sai ya fi kowa ya ce domin ka sani cewa makusancin mutum da gaske masoyinsa ne ko da ko akwai nisa tsakaninsu wannan masoya guda biyu to wannan nisa ba zai iya ɓata tsakaninsu ba dan ni ina Senegal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Madinatul Munawwara ala sakina Abdul Salatu askar taslimi wannan nisan ba zai bata tsakanin mu ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya soyayyarsa a bisa soyayyar fiyayyen halitta ya kai mai zargi ko mai kyara hakanan kuma biyayya ga annabi mai shiryar da halitta kamar biyayya ne ga ubangijinsa ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ambatan ubangijinsa ne shi Allah shine ya faɗi haka duk mahalukin da yawa annabi abin zaɓi cappa to ya sani hakika fa ubangiji na ubangijin al'arshi yewa cappa yi wa annabi cappa kuwa shine mafi gayar ɗaukaka saboda ubangiji tabaraka ta'ala ce innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim kaga ashe duk wanda ya gaisa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaisa da Allah tabaraka ta'ala to kuma yan uwa mu sani malaman soyayya suna cewa almahabbatu iya istiqlalul kasiri min kalima habubika wastikisarul qalili minhu ilaika wato soyayya ta gaskiya shine duk abin da zaka ba masoyinka na hadiya ko kyauta to ka ringa ganin sa dan kadan ne komin yawan shi in dai abu daga wurinka zai fito ya shiga hannun masoyinka komin yawan sa ka dinga kallon sa dan kadan sannan duk abin da zai fito daga hannun masoyinka ya shigo hannunka komin karancin sa ka gan shi da yawa yau yana cewa a taitu wa innal kusra illun bi qillati taqabbal bi fadlin minka khayra munaqqizi yace ya rasulullahi na zo maka da hadiya yar kankanwa domin hadiya komun girmanta komun yawanta komun nauyinta idan ta shigo hannunka komawa take yar tsugul saboda haka ya rasulullahi ina so a karba min da falala daga gare ka yafi yayyen mai tsamo mutane daga halaka malaman soyayya suna cewa haqiqatul mahabbati an tahaba kullaka liman ahbabtahu hatta la yabqa laka minka shay haqiqa soyayya ka ba da kyautar kanka baki daya ga wanda kake so har ya zama kai babu komai a wurinka komai da komai ka bashi shine shehu radiyallahu anhu yake cewa lahu ra'su minni wal muhayya wa kalkali wa badni warjili wal fuadu wa ma huna wa salifati aw kahili summa janibi fa kulli li khairil khaliqi bal hal mudahina wal haluna wal auladu was sahbu summa ma hawa al muli mulkan wa ma kana dajina عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والهب له الرأس مني والمهيا وكالكلي وبدني ورجلي والفؤاد وما هنا مسالفتي أو كاهلي ثم جانبي فكل لخير الخلق بل هل مداهنا والآلون والأولاد والصاب ثم ما هوى ملي ملكا وما كان داجنا فسترت أن داري بداها محمد ومن كان للمختار من فكامنا فما أرف الأيام ربئي وما درت سماتي يمو سكت آمد قائنا وآمد سر الذات والذات سرها فسعى على إدراكه الجل واهنا لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد سر الذات والذات سرها تسعى على إدراكه الجل وهنا بكنزية أو كنت قبل تآرف تحرك من ذا السر ما كان ساكنا لذاك بدا التشتيت من نوي سره وأولكت من ذاك الزمان إلى هنا على بنين الأسرار أزكى صلاته على بنين الأسرار أزكى صلاته على بنين الأسرار أزكى صلاته مع الآن أو من كان للبدر كائنا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نور الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato tun da dai malaman soyayya sun ce hakikar soyayya ka ɗauki kanka baki ɗaya ka dunkule ka miƙa wa masoyinka hadiya sai shi ce to shikenan tun da haka ne ya rasulallahi na baka hadiyar kaina na baka hadiyar fuskata na baka hadiyar kirjina na baka hadiyar cikina na baka hadiyar kafafuwana na baka hadiyar zuciyata duk abin da yake cikin zuciyar shi ma na baka na baka hadiyar fatar ƙeyata na baka hadiyar kafaduna na baka hadiyar haƙarƙarina na baka hadiyar baki ɗayana ban rage komai ba domin ba zan yi ha'inci ba a cikin soyayyata da kai idan wani yana ba da hadiya yana ɓoye wani abu ni tsakanina da annabi ba zan taɓa ɓoye wani abu ba kai na ba shi iyalai na ma na ɗebi na kaf na ba da su hadiya gare shi na ɗibi almajirai na da sahabbai na na ba shi hadiya sannan duk abin da yatsuna suka mallaka wanda nawa ne na mallake shi ko mun kankantarsa ko mun girmansa na ba manzan Allah hadiyarsa sallallahu alaihi wasallam ya ce kai idan ina da garken dabbobi ma a gona ko a gida wannan garken na dabbobin tun daga tantabaru zuwa kaji zuwa zabbi zuwa raguna shanu raƙuma na ba manzo Allah baki ɗaya hadiyarsu sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda haka yan uwa kowannen mu sai ya dinga halartowa a zuciyarsa da zai haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi sallama zai iya bin shi ko zai ce bari ya je gida ɗauko na abu kowa ya dinga sa a zuciyarsa cewa zai iya haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane numfashi a kowane kiftawar ido a kowane sakan a kowane minti a kowane awa a kowane wace a kowace rana a kowane yini a kowane wata a kowane shekara idan ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarka irin wannan to yana da wuya kaga an shekara baka ga kana yawan ruya da shi ba Allah ya arzuta mu da yawan ganin sa sallallahu alaihi wasallam domin gwargwadon ganinka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon nasararka akan makiyanka daga lokacin da Allah ta'ala ya arzuta ka ka fara ruya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to daga lokacin karatu zai fara zama a kwakwalwanka daga lokacin himmarka za ta karu daga lokacin kwaɗayin duniya zai ragu daga lokacin Allah zai girma a zuciyarka daga lokacin zalunci zai fita a zuciyarka daga lokacin kyashi munafunci hassada girman kai duk za ka rabu da su duk sanda annabi ya fara zuwa to zuwansa ya fi kowane irin wuridi duk wani wuridi da ka sani bai kai annabi ya zo ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kallo ɗaya zai ma duk kazanta zuciyarka sai ya zube Allah ya arzuta mu da wannan kallo na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malaman soyayya suna cewa almahabbatu hiya hibzul hududi falaysa bisadiqin man idda'a mahabbatan man lam yahfaz hududahu soyayya ta gaskiya fa yan uwa shine ka rika kiyaye doka da masoyinka ya gindaya maka ba mai gaskiya bane wanda yake da'awar soyayyan masoyinsa sannan kuma baya kiyaye dokokin masoyinsa akan wannan ne Maulana Shehu Ibrahim Allah ya kara mar yadda yake cewa فإن حاد عن نهج الرسول فإنني على نهجه ما اشتفى وهميد أسير غرام لا أزال متيما وعن نهج خير الخلق لست أهيد إذا سار خير الناس سرت وراءه وإن حل يوما فالمسير بعيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نور الله لا إله إلا الله محمد باب الله فإن هاد عن ناجيه الرسول فإنني على ناجه ما عشت فهو حميد أسير كرام الله أزال متهيما وعن ناج خير الخلق لست أهيد إذا صار خير الناس سرت وراءه وإن هل يوما فالمصير بعيد إذا صار خير الناس سرت وراءه وإن هل يوما فالمصير بعيد عليه صلاة الله ثم سلامه بكل مرادات الكريم يجود عليه صلاة الله ثم سلامه تكون لنا الحسنى وبعد مزيد عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب والفؤاد أميد عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب والفؤاد أميد لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alaihi wa alihi sallama tsoraka yan uwa musulmi masu sauraron mu mu fahimci cewa wato soyayya tana sa mutum ya dinga kiyaye dokokin masoyinsa ko da masoyi ne na tsakanin mutum da mutum ballantana soyayya irin na tsakanin bawa da ubangiji ko soyayya irin na tsakanin bawa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tsoraka yana da kyau mu dinga kiyaye dokokin Allah dokokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gwargwadon iko wannan shine zai gwada ƙaunar mu da shi shehu radiyallahu anhu yana cewa wai da za a samu wani mutum ɗaya musulmi wanda zai bauɗe daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ku sani cewa ni barhama abdullahi matukar ina numfashi ba zan gushe ba akan tafarkinsa domin shine abun godiya abun yabo ni ribataccen ƙauna ne ba zan taɓa gushewa ba abin bautarwa abin horarwa a cikin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan walastu ahidu ba zan taɓa kaucewa ba an nahaji khairul khalqi daga barin tafarkin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama za sara khairun nasi idan fiyayyen mutane ya tafi yana tafiya sirtu wara'ahu ni kuma zan taho a bayansa yana takawa ina taka sawunsa wa ina halla yauman idan ko ya tsaya daidai da rana ɗaya a ko ina ya tsaya falmasiru ba idu ni ma na tsaya domin daga inda ya tsaya tafiya ta tsaya kowace iri ce sannan yan uwa musulmi mu sani a cikin soyayya akwai so a cikin so akwai soyayya a cikin kwai akwai kwai a cikin kwaya akwai komayya wato soyayya a cikin so shine shagaltuwar zuciyar masoyi da masoyinsa daga barin kallon abin da yake hannun masoyinsa idan kana son mutum karka kalli kudinsa karka kalli iliminsa karka kalli mulkinsa karka kalli kyansa karka kalli kwalliyarsa karka kalli karfinsa karka kalli jama'arsa in ka kalli ɗaya daga cikin waɗannan to wannan abin da ka kalla shi kake so fa ba shi ba shi yasa su ba suke cewa almajiransu ku so Allah saboda Allah da yawan musulmi suna son Allah ne da sunan suna son shi amma aljannarsa suke so ba shi ba da yawan musulmi suna tsoron jahannama ne sai su fake su ce suna tsoron Allah amma ba Allah suke tsoro ba jahannama ce suke tsoro shi yasa wancan sati da ya gabata muke cewa kowa ya caja zuciyarsa ya ga cewa da za a turo wani mala'ika ya zo duniya ya yi shela ya ce ya ku jama'ar duniya ku sani Allah ta'ala ya ce aljannan nan mun rusa ta babu magana ta yanzu jahannaman nan mu kashe ta mun zuba mata ruwa yanzu ta mutu babu ita saboda haka duk wanda zai bauta ya bauta wanda ba zai ba ya bari ka duba zuciyarka ka gani zaka ci gaba da bauta ko ko zaka koma zuwa party da zuwa club saboda haka wannan shine ma'auni din ka so Allah saboda Allah domin soyayyar Allah ta fi aljanna daɗi fushin Allah ya fi jahannama zafi to akan wannan ne ake so bawa ya so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzan Allah ba dan saboda manzan Allah mai kyauta ne saboda manzan Allah kyakkyawa ne saboda manzan Allah kaza ne saboda manzan Allah kaza ne shehu yana cewa uhibbuka shaksan qabla an tujizilan nada yace ina son ka dan kai tun gabanin ka bani kyauta yana cewa uhibbuka hatta yumsiyal jafnu muguma ba ina son ka har lokacin da kwarmin idanuwa na za su maraita a baban kullewa yana cewa uhibbuka hatta hina fil kabri udfanu ina son ka har lokacin da za a binne ni a cikin kabarina yana cewa uhibbuka haƙƙan wa shuhudu a jalma'i ina son ka wallahi tallahi shaidun cewa ina son ka kwarai suna tare da ni a kalli idona za a gane ni masoyinka ne a kalli ‘ya'yana za a gane ni masoyinka duka ‘ya'yana sunanka na sa musu ni sunan ɗanka aka samu ‘ya'yana sunanka na sa musu ana dufailihu wa ni musammahu saboda haka a kalli almajirai na a kalli rubuce rubuce na a kalli tafiye tafiye na rana ɗaya na taɓa musuluntar da mutum dubu hudu saboda hidima gare ka a zama ɗaya rana ɗaya laƙantu alafan walantu adda kalimatar tauhidi fatul adda فقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله فقالها الكفار والمجوس والأمراء فدابت النفوس كذلك النساء فالتوحيد هناك منصور اللواء مجيد كذاك في تملي حين قلت كلمة التوحيد إذ نطقت أن أكت كل الناس بالشهادة وهم ألوف قبل السعادة kuma yana cewa uhibbuka ina son ka ya rasulullahi ma damat hayati matakar ina numfashi wa in amut idan ko numfashi na ya dauke urajji baqa alhubbi ina so a wanzan min da soyayyarka indi a cikin zuciyata walahi wal babu canji bana so a canza min wani abu da soyayyarka yace muradu hajijil bakhirati jami'ihim jinanun wa azwajun min alhur wal khawal bukatun alhazai masu hawa jirgin ruwa baki ɗayansu domin isa makka su sauke farali to bukatunsu shine su shiga aljanna a ba su 'yan mata 'yan matan aljanna a ba su gilmanin mukhalladuna su sha zuma su sha giya su sha madara su sha zamzam wahaz bi ara shay'an ra'ahu muhammadun amma ni ya ishe ni in ga ko da dutse ne ko itaciya ko wani tudu a ce min annabi muhammadu ya taba hada ido da wannan dutsen wa anzilu ardan a ce yau na sauka a wata ƙasa kana fiha wadda manzo Allah ya kasance a cikinta wa za bajal wallahi wannan ya ishe ni ko ba za a bani komai ba a ce dai yau na shiga ƙasar da annabi ya taka ta yau na ga dutsen da annabi ya gan shi yau na taka ƙasar da annabi ya taka ai shi kenan ni an biya ni yan uwa masoyi a hakika baya hutawa hawayensa baya bushewa hankalinsa baya dawowa abu yazidul bustami yana cewa mata wajatta kalbaka mustarihan wadam uka jamidan wa aqaluka hadiran fa anta ba'idun min mahabbati duk lokacin da ka samu zuciyarka ta huta hawayenka ya bushe hankalinka ya dawo jikinka to kai da soyayya kun yi hannun riga shi yasa shi ce fala rahatul lil abdi fi ghairi nailihi madaliba wafat bahar judin munayyifa soyayya ita ce rayuwa wanda duk aka haramta masa ita to ko yana numfashi gawa ne soyayya haske ne wanda duk ya rasa ta to ko yana cikin haske makaho ne soyayya lafiya ce wanda duk ya rasa ta ko yana da lafiya ana ganinsa bulbulbulbul cutar ajali ta kama zuciyarsa soyayya ita ce ruhin imani soyayya ita ce ruhin ayyuka soyayya ita ce ruhin halaye soyayya ita ce ruhin makamai duk lokacin da aka ce yau imaninka ya wofinta daga barin soyayya to imaninka jiki ne ba rai imaninka holoko ne imaninka fanko ne jiki ne ba rai hakanan aikinka hakanan halinka hakanan makaminka saboda tsananin girman soyayya sunaye ne da ita tili saboda haka da lokaci ya fara hararen mu jiya mun ce muku yau za mu tashi mu muku bayani akan sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga kuma bayani muna so ne ku san martaba soyayya idan muka gama maganar soyayya sai mu kawo muku labarin sura kyakkyawa da labarin ɗabi'u kyawawa to sai ku ji soyayya ta dace da wannan zatin shi yasa muka tsawaita bayani akan batun soyayya in Allah ya kai mu zuwa gobe insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya Allah ya kara mana soyayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya taimake mu ya rabbi يا رب يا رباه يا سمد فكن مجيسا لنا يا واحد الأحد يا بر يا وتر يا أين المراد أجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب أحمد صل وسلم على خير الورى ورى جددا محمد آله أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين